sai aka kama shi wal walid ibn utba Allah yace Allah madaukakin sarki duka kama su wa'adda sabi'a mutum bakwai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirga falam nahfazhu amma na bakwan wato har ya kirga ya kirga ya kirga har da na bakwai sai ya ce falam nahfazhu amma ba mu haddace ba dake tabbatar da siffar rai ga Allah لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا waɗannan mutane da manzon Allah ya kirga su yi musu mugunya addu'a sai da na gansu a kwakwance gawawwakin su kumburi da suke rigunan su suna yagewa suna tsagewa saboda sun rube Allah ya sa suka yi muguwar cikawa shi yasa duk wanda yake taba mai addini da nufin cewa shi dan iskan gari ne da nufin cewa shi dan gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallama a gaban ka'aba yayi wannan kuma ya ambaci sunansu a gaban idansu haka kai ma a gaban idan shi sai ka dubi tsabar idan shi ka ce Allah ka wulakanta wani Allah ka karyawa ne Allah saboda an ki imanin su an ki kafircin su saboda su ma sun ki imanin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan hadisi kenan al-Imam al-Bukhari ya ce babul buzaqi wal mukhati wa nahawihi fi thawbi Allah ina hukunci na wannan sallah shine albuzaq albuzaq majina almukhat kaki waɗannan kalmomi ne guda biyu waɗanda suna da alaƙa da juna idan da ɗaya ce ta zo za ta iya wakilta ɗaya amma tun da suka zo sai ka bambance sun cin sallar shi قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الهديبية فذكر الحديث urwatu dan zubair ya ce ya karɓo daga misu sallallahu alaihi wasallama nukhamatan babu wani kaki da manzon Allah zai kako wata majina illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum in annabi ya tofar da ita sai wani sahabi sai sa hannun shi sai ya cafe ta sai kuma ya shafa a jiki ili ne akan cewa majina ko kaki ba najasa bane domin suna ɗibowa suna shafawa a jikinsu a fuskarsu da fata jikinsu kuma za su tashi su yi sallah ai musulmi ne dan haka majina ko kaki ba najasa bane anan babu bambanci na manzon Allah ne ko ba na manzon Allah sallallahu alaihi waɗanda a yau matasan yau suna buƙatar a karanta musu hadisin sulhin Hudaybiya dan su gane ya ake musulunci musulunci ba da zafin kai ake yin shi ba ana yin shi ne da ilimi da tsari kuma ana bin abubuwa ne da gwargwadon lokacin su da dacewar su ba wai da zafin kai ba cewa sai je kira Fatima ta zo ita ta dace da wannan mawkifin amma zai iya kukan kura ya je ya danke su a mutuwar kasko gaba ɗaya amma ba haka ya kamata ba a wannan lokacin to dole ne matasan yau suna buƙatar salafiya mu ba mu ne muka ce mu ba mu ce mu muka kawo ahli sunna a Najeriya ba mu ce mu muka amma mu abin da muka ce mu mun zo ne karantar da manhajiya din wannan kam makiyi da masoyi an yadda ko ba a yadda ba mu muke da ainihin mil sallama ba shi yasa sai kaga matasan yau da ba a karantar da su irin wannan manhajiyar ba ko da ba su samu kansu a gaban wani wanda zai iya karantar da su ba sai ka je ka same su wasu sun zama yan ikhwan wasu sun zama yan hizbul ba'asi wasu sun zama yan menene ma'ana sai ka Allah ya taimake mu to jama'a kun ji wannan sai ce qala haddathana muhammad ibn yusufa qala haddathana sufyanu an umaydin an anasin qala بزق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبه أنا في أما شي ابن أبي مريم في رويتو شد سو قال سيتي أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا ابن أبي مريم ينا قار أينه يحيى كابتا أي الولا دسمي با ko zoɓo ko fanta ko madara ko wani abu ma'ana annabi shine abin da ake tsimawa kama a ce an tsima kunun zaki ko an tsima dabino ko an tsima wata saiwa a ce sai ce walal muskir hakanan bai halatta a yi alwala da abin da yake bugawa ba duk abin da yake bugarwa ba a alwala da shi to haka duk wani abu wanda ya halatta a shashi amma ya riga ya ɗauki salo na abin da aka cewa muka kada a yi sai suka je suka ce mun ce saboda ba a bin kuma uslubi da manhajiya ta sunna ɗin a Najeriya sai aka ɗauki wannan matsala aka kai ta har fadar sarkin musulmi aka je aka zaunar da malamai wai kuma kawai su sai fata bayyano an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina da na tashi koma wurin shi sai na zaro kasar ɗin da muka yi karatun wannan wurin a cikaji a lokacin yau wajen shekara goma sha tara kenan 1991 mutane da rashin sani fa tusbihu ala ma fa'altum nadimina sai kuwa yi gari kun yi nadama na ce ka kai nadama amma me ne ne ya dauke ka ga nadamar wai ka amince wanda ya kawo maka labarin wanda ya kawo maka labarin nan ba ma'asumi bane ba mala'ika bane mai hadda ne amma abin da ka zo da shi suka ji ya saba wa abin da ake tsammanin ka zo da shi sai su ce a bincika mai yiwa ajizancin ɗan adam ya yi halin shi shine mantuwa ta iya yiwa ta faɗo mutumin kirkin ɗarai a ji sai a ce a bincika mai yiwa mantuwa ce ko kuma ajizancin ɗan adam sai sa malamai sai kun ji tsoron Allah duk waɗannan abubuwan da aka yi ta a wannan tamu fiye da shekara ashirin ashirin da biyar talatin ba abin da ya ƙara wa da'awar sai alkhairi wallahi mu ga abin da aka ce nace Allah ya shiryar da waɗanda suke waɗannan maganganu ahlus sunna baya irin waɗannan maganganun jama'a ku ji da kyau duk wanda zai shiga ahlus sunna sai ya gyara ɗabi'un shi daga irin ɗabi'un da ya baro a addinin kafirci bas kaji amma duk abin da ka ji sai ka je ka faɗa annabi ya ce kai babban makaryaci ne don haka jama'a ayi taka tsantsan sai ya ce wa karihahul hasan al-hasan al-basri ya ainihin karhanta wato ya kyamaci ayi alwala da in yi alwala da tsimi ko kuma da nono ma'ana ga nono babu ruwa ga tsimi babu ruwa to me abin yi sai ka buga taimama domin waɗannan ba su halatta ka yi alwalar da su ba ina fata an gane waɗannan ainihin wato asarai ba ni son tsawaita mani shi yasa da sai mu dan tattauna akwai inda za mu dan tattauna wata riwaya ta ainihin al-Imam Abu al-Aliya gashi ne Ibn Abi Shayba da Abdul Razzaq su ne ainihin suka ruwaito wannan asarin Abu al-Aliya kuma al-Imam Abu Dauda shine ya ruwaito haka nan asarin Ata'u da ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu sharabin askara fa huwa haramun duk wani abin sha in dai har ya bugar to haram ne ka'idar kenan duk abin da za ka sha shi ya bugar da kai shalisho ne abu ne mai saukin a gani babu ghaslil mar'ati aba haddama an wajihi babin da ke bayani akan mace kamar a ce macen aure wadda ta zai gidan miji babban mace balagaggiya sai aka fasa wa babanta kai ko goshi ko fukari kenan da ya tashi kawo hujjojin sai fara share fage da wani asari na wani babban malami cikin tabi'ai abul'aliya ne bai da lafiya kafa shi ta kumbura sai ce in kuka zo kafata kar ku wanke ta ku shafa mata ruwa domin ita kafar ne in ma da matar shi ko da yashi ko da wata mace makamanciyar haka ina fata an gane shine mahallin shahid wannan asarin gashi ya kawo shi da cikakkiyar riwaya yake cewa wa asaruhu hadha wa salahu abdurrazzaq an ma'amarin an asim ibn sulaiman da ya rage saura kafar shi ɗaya a wajen alwala ɗin ma'ana an ta mishi alwala sai zama kafar guda ɗaya marasa lafiya da ta rage kala sai ce imsahu ala hazihi ita wannan karku wanki ta ku shafe ta fa innaha marida domin ita mara lafiya ce ana sufyan ibn uyayna an abi hazim sami'a sahal ibn sa'ad as-sa'idi wa sa'alahu an-nasu wa ma baini wa bainahu ahadun بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال به جرحه صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi Muhammad shi ko daga Sufyan dan Uyaina shi ko daga Abu Hazim Abu Hazim tabi'i ne yace sami'a Sahal ibn Sa'ad Sa'idi ya ji wa ma baini wa bainahu ahadun yace a sadda take tambaye shi ina gaban shi ba kowa tsakanin ni da shi ina gaban shi kai tsaye tambayar da aka yi mai cewa aka yi bi ayyi shay'in duwiya jirhun nabi sallallahu alaihi wasallama raunin da aka ji wa manzon Allah a yakin Uhud jikinta har sai da ainihin kulalin wannan abin nan sarka wannan cen ya makale a cikin kokon kan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi Abdullah dan Mas'udin da yazo cizgewa da haƙori shi ma haƙorin shi sai da ya fita musiba sannan aka buge haƙoran manzon sai an buge kafarka guda ɗaya an nemi ina take ma mata jana'iza ba a samu ba don haka kowa ya sani jama'a jihadi ba irin yadda suke cewa wai jihadun nafsi a zauna a yi ta zikiri har mutum ya juye kanshi a ce mishi mahaukaci duk wani taballin ruma ko yanzu ka je ainihin uhud zaka ga ga makabartar su hamza sai ga ga wani dan tudun dutse shi yake kira jabalin ruma aka ce musu su haunan su saba'in kar su sake su sauka duk juyin da aka yi abin da ake so kawai su sa ido suna kallon duki abin ya makale to shine wannan raunin ake tambaya da ya faru wane irin magani aka sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ji salaf mutanen kirki ma'ana kai yanzu matsala ta same ka sai ka ce a samo aidin baka binciken wanne ne nan maganin ma'ana duk waɗanda suka san maganin ma akwai su sun mutu ni kaɗai na rage wannan wuri na biyu kenan da sahal ya faɗi irin wannan maganar can gaba za mu zo mu karanta za a ce mishi ala gafarta malam mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce kana aliyun yaji'u bi tursihi fihi ma'un aliyu ne yake sa turs turs ita ce ainihin wato shield abin nan garkuwa garkuwa da in aka kawo maka sara kake tarewa haka dama tana nan kamar ita ce take wanke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jini daga fuskar shi sallallahu alaihi wasallama kaga mahallin shahid na al-Imam al-Bukhari idan mace ta wanke wa mahaifinta goshi ko kuma jikin shi jini saboda an ji mishi rauni rana Aisha tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo tewa manzon Allah abin da bai ji daɗi ba sayyidina abubakar da ya fahimci haka tare da manzo Allah yana kwance akan cinyoyinta yana bacci sai da abubakar ya zo yana dukanta amma dukan fa'ukhidha hasirun yace sai aka ɗauko tabarma fa'uhrika sai aka kona ita wannan tabarma fahushiya bihi jurhuhu sai aka cike wannan wurin rauni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji nau'in ayodin din da aka yi manzon Allah treatment da shi tabarma ce aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu babu siwaki babin da ke bayani akan aswaki tsafta jama'a kada ka babbakinka yana yauki yana wari yana sirkaki yana usurkaki gashi Imam al-Bukhari zai rufe alwala ne fa babin alwala amma yace babu siwaki babin aswaki wa qala ibn Abbas Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara mishi yarda yace بت عند النبي صلى الله عليه حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول عليك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ناجي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن في نساميش ينا goge haƙorin shi daga asinnu to yastannu yana goge haƙorin shi bisiwaki karo dugudugun ainihin wato ainihin aswakin kada ya shiga mushi ka annahu ya tahawwa'u kamar yana kokarin ya kakaro shi ya amayar da shi wato ya fitar da wannan abu قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وشوس فاه ينا goge bakin shi bisiwaki da aswaki duk waɗannan suna tabbatar mana da menene suna tabbatar mana da musulunci addinin tsafta ne don haka jama'a a kula da tsaftan nan domin gaskiya wasu saba'in kafin wata shida wandan ya zama inci talatin da biyu ba dan ya datse shi ba ba dan sunna ba duk wandan ya yi sufurin ne saboda baya goge shi wai shi bawan Allah ne inci takwas ya nan naɗe saboda tsabar baya baya gogewa babu ba ainihin ƙaramin ba وقال عفان قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاء من عبد الله بن عمر يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي أراني أتسوق an nuna mini ni da kaina ina aswaki wato na ganni ina aswaki a mafarki kenan bisiwakin ina goge faƙila li sai naji ana ce da ni kabbir a'a babban zaka ba babban zaka ba fa dafa'atuhu ila al-akbar minhuma sai na dauka sai na miƙa wa babban cikin su ma'ana wannan hanya ce ta wahayi da Allah yake bi yake karantar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin mafarkin annabawa gaskiya ne da nassin Qur'ani da sunna da ijma'in al'umma duk abin da annabi ya gani a mafarki yanzu wannan abin da annabi ya gani to doka ce gari na wayewa sai ya fara aiki da ita in ya aswaki in zai mika sai ya dubi cikin mutanen da zai mika wanne ne babba an ce mishi sadaka gumba duk wannan matakai ne na shaidanu in suna son su mai da mutum dan bori dan haka sai ku yi taka tsantsan jama'a Allah ya kiyaye qala abu abdullahi abu abdullahi shine al-imam al-bukhari yace ikhtasara wannan ita ake kira mutaba'a qasira mutaba'a nau'i biyu ce wani ya ruwai hadisin keke da keke irin shi sai a ce yayi mai mutaba'a to amma sai zama wani ya ruwaito hadisi wani kuma da ya tashi ruwaitowa sai ruwaito wannan hadisi amma wani bangare to sai a ce wannan mutaba'a ce qasira idan ya kasance shi da ya zo da abin ku kiyaye mutumin kirki ne kuma ana karɓan yana da hadda to abin da ya zo da shi ɗin shikenan sai a karɓa a ƙara waccan isnadi ƙarfi in ku abin ba in shi ba a karɓar riwaya shi shikenan ba za a karɓa ba misalin da nake ishara shine za mu zo mu samu na hadisi nan gaba insha Allahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da wasu sunaye guda casa'in da tara wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan ita ce riwayar Bukhari da Muslim da Musnadul Imam Ahmad sai aka samu wannan irin hadisin keke da keke a cikin sunan Tirmidhi amma kuma da ya gama lissafa wadda magana sai zo ya fara lissafa sunayen Allah din har ya lissafo guda 99 to sai zama mutumin da ya zo da wannan ƙarin lissafin sunaye din ba mutum ne da ake karɓar riwaya a wurin shi ba don haka riwaya sai ta zama munkara ko shazza ba za a karɓe ta ba sai a tsaya a iya wancan hadisin na farko na fata an gane babu ko babu fadli man bata alal wudu'i babin da ke bayani akan falalar wanda ya kwanta da alwala kun ga imam bukhari zai cike wannan babin shine yake so ya nuna maka kamar yadda zai cike babin alwala ko to yana ce maka kai ma in ka gama harkokinka na yini da dare to ka cike da alwala ka kwanta kai ma قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وآله وسلم kun ji wannan hadisi da Bukhari ya samo shi daga wurin malamin shi Muhammadu dan Muqatil shi ko yace ya karbo daga nashi malamin mai suna Abdullahi shi ko yace Sufyanu ya bashi labarin da ya samo daga Mansur Mansur yace daga Sa'ad dan Ubaida shi ko daga Bara'u dan Azib bara'u sahabi ne kala ya ce kala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza ataita matja'ak idan ka je wurin kwanciyar ka zaka kwanta fatawadda wudu'aka lis-sala to kafin ka tafi din don idza yace idza ataita mun bayyana a baya idan idza ta taso fi ilimadi a gaba tufidul istiqbal idza ataita matja'aka idan ka kintsa za ka tafi wurin kwanciyarka ma'ana kafin ka kwanta din kana kintsa kintsan kwanciya to fatawadda ka yi alwala wudu aka lissalati irin alwalar ka ta sallah ba wai kwaskwarima ba alwala tsab da ka san ka ne in za ka yi sallah azhar ko la'asar sun mattaji ala shikkikal aiman sannan ka kwanta a ɓarin jikinka na dama sun sannan sai ka ce Allahumma aslamtu wajhi ilaika Allah na miƙo fuskata gare ka wa fawwattu amri ilaika Allah na fawwala al'amari tan kuma ina tsoron azaba ilaika azabarka ina kwaɗayin rahamarka ina kuma tsoron azabarka la malja babu mafaka wala manja babu wurin gudu minka daga gare ka illa ilaika sai dai zuwa gare ka din ma'ana in kana ganin nan ya yi zafi in ka gudu ka tafi wani wuri ko ina ne a duniya can ma wurin Allah ne me ake nufi tsaya inda ta zafin ka yi fatan ta huce ina fata an gane اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت يا الله ني دي نا يدد للتافنك دك سوكر ونبيك الذي أرسلت annabinka da ka aiko na yadda da shi sai annabi ya ce kun ji addu'ar jama'a kowane musulmi sai ya kokarin ya haddace ta wannan daga bakin manzon Allah ne duk duniya da lahira in kai wannan addu'ar ba wanda ya isa ya ce maka kayi bid'a duk da za a tara annabawa gaba ɗaya kai wannan addu'ar ba annabin da zai ce maka kayi kuskure don daga bakin manzon Allah ne ce sa kullum abin da muke advocating for shine jama'a ku watsarwa da kowa nashi ku kama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana in aka je lahira kana da hujja waye ya ce ka yi manzon Allah ne kuma dama duk dandalin kiyama ba wanda ya isa ya je gaban Allah sai shi kaga kai kana da mai gida garanti amma duk wani shehi ko kudubi ko gausi da ka kama to wallahi tallahi kayi asara don haka wannan ta manzon Allah ce sallallahu alaihi ta fi ta kowa wannan jama'a ta manzon Allah ce ba ta shehi wani ba sayidi wani ba kudubi ko gausi ba duk wata falala da za a ce ta wani tana da shi ƙarya ne wannan ce take da falala don haka jama'a kowa ya je ya ƙoƙarin haddacewa ya haddatar da iyalan shi ku ji addu'ar ita ce Allahumma aslamtu wajhi ilaika وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت idan baka iya ta ba sai a rubuta maka a takarda sai ka aje ta a ƙarƙashin matashi in ka zo ka kintsa tsaf ka kwanta sai ka ɗauko ta ka duba ka yi kana nan wata ɗaya wata biyu sai ka ji har ma ka haddace ta tunda kullum kana yi ina fata an gane sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa in mutta min lailatika idan ka rasu a wannan dare fa anta alal fitra ka rasu akan addinin musulunci tabbas garanti babu shakka ma'ana kana daga cikin waɗanda Allah zai wa maraba a bisa harshen mala'iku ta tanazzalu alaihimul mala'ika Allah ta khafu wala tahzanu ga albishir ka mutu akan addini sai ce waja'alhunna akhira ma tatakallamu bihi waɗannan kalmomi ka sanya su zama su ne ƙarshen abin da za ka yi magana da su ma'anar wannan magana ita ce bayan ka yi wannan addu'a sai aka bugo maka waya sai ka amsa to sai ka sake maimaita wannan addu'ar bayan ka yi wannan addu'a sai mataka ta ce mai gida an ɗauke wuta je kaka kunna mana janareta sai ka ce to in ka dawo sai ka sake yin wannan addu'a yawa ita dai ta zama ta ƙarshe yadda in ka mutu ita ce ta ƙarshe qala yace faradattuha ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi ya koya min wannan addu'a sai na maimaita dan ya ji cewa karatun nawa ya nuna ko kuwa to na ɗauko addu'a tiryan tiryan falan ma balagtu amma da na kai اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت da na kai daidai wannan jimlar cewa ya Allah na yadda da littafinka da ka saukar ƙultu sai kuma na ce wa rasulika daidai inda zan ce wa bi nabiyyika allazi arsalta kuma na yadda da annabinka sai kawai dai zangayi sai na ce na yadda da manzanka qala la sai annabi ya ce a'a ban yadda ba wa nabiyyika allazi arsalta abinda na koya maka shine wa nabiyyika allazi arsalta yawa annabi baya son wani kaɗi fure bai son wani gwaninta kai yadda aka ce din shine don da zaran ka canza to shikenan kati ne ka zo sa na MTN ko gulo kowace ce sai kaga zero yayi yawa a ƙarshe sai ka ce kai bari ka mai da shi 111 ko 99 zai shiga zai shiga ba kodin ne sirri ne wannan sirri ne manzo Allah yake baka amma tare da cewa annabiyu a khassu darajatan minar rasul ai annabi bai kai manzo amma wa nabiyika aka koya maka to kai zangayi idan ya zama ka canza jama'a addu'ar ta gurɓace ina kuma sukutun da guda kai wurgita da manzon Allah ka ɗauko wata ta ƙasar waje ina fata an gane Allah ya kyauta don haka jama'a kun ji addu'ar da ake sadan kun ji falalar mutum ya kwanta da alwala ko to in kayi alwala kuma sai kayi wannan addu'ar kuma sai ka kiyaye sirrin shine sai ya zama ita ce kalmar ƙarshe da kai Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi wannan shine ƙarshen kitabul wudu'i ba tare da ɓata lokaci ba babban malami hafizul islam abu abdullah kabshu sunna yake cewa bismillahir rahmanir rahim kitabul ghusli da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karantawa da karantar da matattarar bayani dangane da wanka eh kaga bayan alwala kuma sai a koya maka wanka haka manzo Allah ya zo ya ta karantar da mutane a hankali an gama alwala to ga kuma yadda za a yi wanka saboda aka bar mutane da jahilci jama'a an ba da damar kenan kowace hayaniya ta zo ta shige su na haka aje a karantar da jama'a jama'a shine hikimar rubuta waɗannan littattafai a rinka karanta wa mutane su wa qaulillahi ta'ala yace kuma da maganar Allah madaukakin sarki ma'ana hadha kitabul ghusli wa qaulillahi ta'ala wannan littafi ne da zai bayanin wanka kuma yayi bayanin maganar Allah madaukakin sarki shine wawun ya zama wawul ataf amma da ya ce kitabul ghusli sai ya sanya ainihin aya a wurin sai kuma ya ce wa qaulullahi ta'ala to ya zama jumla musta'anafa sabuwar magana kenan to wannan ainihin zai maka bayani dangane da ya ake wanka sannan mecece fassarar wannan aya da Allah madaukakin sarki ya ce wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون wannan ita ce aya ta shida cikin suratul ma'ida ya ce Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa in kuntum junuban idan kuna da janaba fattaharu sai ku yi tsarki me yake nufi da tsarki a nan wanka sai ku yi wankan janaba wa in kuntum marda to amma in ya zama ga janaba ta same ku ga rashin lafiya au ala safarin ko kuma kuna halin tafiya au ja'a ahadun minkum min al-gha'iti ko kuma wani daga cikin ku ya je yayo kashi ya dawo au lamastumun nisa'a ko kuma wani daga cikin ku ya sadu da mata wato ya ko kuma kun sadu da mata kenan don yana maganar tattaruwar ku ne yake magana da ku falam tajidu ma an sai ba ku samu ruwa ba to anan mu tsaya tukuna don mu fahimci me ayar take cewa wato ayar da ta tashi ta tattaro hukunce hukunce ne waɗanda ke da alaka imma da wanka imma da alwala saboda abu ɗaya zai warware matsalar shine wannan janaba yake da ita wannan ba janaba ce yake da ita ba kashi ya je yayo don haka yana da alwala amma yin kashi ya warware alwalar to yanzu wancan janaba ce ta same shi sai babu ruwa wannan kuma kashi ya je yayo ya zo zai alwala babu ruwa yanzu kun ga babu ruwa ta haɗa su ba asalin matsalar su ba babu ruwa ta haɗa su wannan kuma ga ruwan amma matsalar rashin lafiya ta sa ba zai iya wankan janaba da ainihin ruwan ba wannan kuwa matafiyi ne ga ruwan ruwan yana da sanyi saboda halin tafiya da ya samu kanshi ina zai je ɗinɗima ruwa ko kuma a matafiyi ne ke cikin tafiya a daji sai janaba ta kama shi ko kuma sai zo zai alwala sai babu ruwan to yanzu dukkan waɗannan da muka lissafa akwai matsala ɗaya da ta haɗa su ita ce me falam tajidu ma'an sai ba ku samu ruwa ba to gaba ɗaya sai Allah ya haɗe hukuncin sai ya ce fatayammamu sai ku nemi sa'idan tayyiba wuri mai tsarki famsahu bi wujuhikum sai ku ainihin shafawa fusakunku ainihin wato wannan ainihin ƙasa da za ku dangwalo ko kuma wannan abu da za ku dangwalo a ruwa a wurin wa aidikum minhu wa aidikum da hannayenku minhu ay min as-sa'id at-tayyib misali ita abin da ake nufi da kalmar taimama an aka ce tayammama a larabci shine me nufi qasd kashi ne yace fala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi'akhidhuhu illa an bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi karka tashi yin sadaka sai ka bar abu mai kyau sai ka nufo mummuna sai ka ɗauko kana da tsohuwar riga ita za ka ɗauko ka gwada in aka ɗauka aka baka kai za ka karba a'a to ba ta karbu ba bola ce kawai ka bashi ka bashi aiki ya kamata ka bashi kuɗin kai maka bola tayammam to nan da ya ce fatayammamu sai ku nufi ku nemi sa'idan tayyiba a nan malaman fiƙihu da muke karanta littafan fiƙihun su sun suka ƙayyada cewa sai dutse sai ƙasa amma abin da Allah ya ce sa'idan tayyiba yanzu wannan bangon sa'id tayyib ne wannan filin da aka shimfiɗa tabarma kan tabarman sa'id tayyib ne za a yi taimama da shi ba abin da ya hana kan tiles sa'id tayyib ne kan kafet sa'id tayyib ne babu wani dalili da ya ce sai ƙasa sai jinsinta kamar dutse da yashi da makamantansu babu dalilin wannan a cikin alkur'ani ko hadisi don haka siminti ne tiles ne kan tabarma ne almuhimmu dai ya zama wuri mai tsarki a clean surface wuri mai tsarki kawai abin da aka ce wuri mai tsarki babu inda a cikin qur'ani ko hadisi aka ce sai ƙasa ko dutse ko jinsinsu abin da qur'ani ya ce fatayammamu ku nufi sa'idan wuri tayyiba wanda yake mai tsarki me za ku yi famsahu bi wujuhikum sai ku shafa wa fuskokinku wa aidiyakum ko wa aidikum da kuma hannayenku minhu abin da kuka ainihin shafa na wannan wuri wurin yadda ka shafo shi haka to sai ka shafa wa ainihin fuskarka za mu zo za mu ji idan ya kasance wurin tirbaya ce wadda tana da ƙura ko kuma akwai duwatsu ko tsakon kwami an yi maka izini akan ka bushe ka sa bakinka haka ka hure saboda wannan ƙura ko menene ya ragu amma dai abin da ake so abin da ka shafo na wurin to ka shafa ainihin a fuskarka da kuma hannayenka me yasa Allah ba zai kuntata maka ya ce dole sai ka samu ruwa ba me yasa baka da lafiya ba za a ce dole sai ka yi amfani da ruwan sanyi ba me yasa ka je kaza kaza matsala ta faru ka je ka yi jima'i a ce wa yasa ka sai ka samu ruwa me yasa Allah ba zai haka ba sai ce ma yuridu Allah liyaj'ala alaikum min harajin Allah baya so ya kuntata muku yasa jama'a babu kunci a cikin addinin musulunci in ga mutum yana kunci to addinin gargajiya ne amma a cikin addinin musulunci jama'a ku ji kirari Allah yake cewa ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin Allah baya son ya kuntata muku don haka wannan ka'idar da malaman usul irin su ibn rajab suka dube ta sai suka ce wannan ta haifar mana da ka'ida ta ilimi ita ce duk abin da ya zama zan yi shi a addini zan sha wuya to in bar shi kawai ba addini bane ka'ida ce ma yuridu Allah liyaj'ala alaikum min harajin Allah baya so ya sanya muku kunci a cikin addini walakin hasali ma yuridu li yutahhirakum Allah so yake tsarkake ku kaji kuma wata hikima ma'anar wannan magana ita ce ana so a nuna maka in babu tsarki na dindindin to ka samu tsarkin je kana yi ka saboda Allah so yake a dai samu tsarki in ba haka ba jama'a wannan taimama da ka dangwalo ko ka buga ko ka shafa ka shafa da ake so a kamar kana ƙara kanka ƙura ne amma so ake a nuna maka ba za a tafi ganawa da Allah ba sai an yi wata alama ta tsarki shine walakin yuridu li yutahhirakum Allah so yake ya tsarkake ku wal yutimma ni'matahu alaikum kuma Allah so yake cika ni'imar shi gare ku ku ji daɗi ku huta ka ku sha wahala la'allakum tashkuruna dan ku kuma ku gode mishi Allah mun gode wa qawlihi jalla dhikruhu hakanan wannan babi ko wannan kitabi zai fassara mana maganar Allah wanda ambatan shi ya ɗaukaka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata ya ku mu'mine kar ku kusanci sallah wa antum sukara a hali kuna buge kuna cikin maye kun sha kun bugu to kar ku kusanci ainihin sallah hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke cewa wala junuban haka nan kar ku sake ku ainihin wato kusanci sallah a halin kuna da janaba to anan kar ku kusanci sallah kar ku kusanci wuraren sallah ma domin nassin sunna zai zo ya fassara mana ma'anonin nan ma'ana kuna da janaba kar ku kusanci sallah to kar kuma ku kusanci masallaci illa abiri sabilin sai dai waɗanda za su tsallaka hanya a ce misali masallaci ne daga waccan ƙofa sai ka shigo cikin masallaci sai ka fita ta waccan ƙofa kana da janaba babu komai Allah da kanshi ce sai dai tsallakawa za ka iya tsallakawa ko ka shiga masallaci ka je ka ɗauko wani abu sai ce hatta tagtasilu har sai kun yi wanka wa in kuntum marda amma in kun kasance ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuma tafiya kuke yi sai rashin ruwa ya same ku ko larura aw jaa ahadun minkum min al ko kuma ɗayan ku ya zo ne daga wurin biyan bukata ta kashi aw lamastumun nisaa ko kuma kun yi jima'i da mata wannan kalmar iyakan ma'anarta kenan ma'anar lamasa ai jama'a da cewa aka yi aw lamastum lamasa ya taɓa lamasa ya yi jima'i abdullahi ɗan abbasin babban malamin tafsiri ya ce ai Allah da kanshi yana jin kunya don haka bai fito kalmar ya faɗe ta ƙarara ba sai ce ko kun yi mulamasa da mata in an faɗi haka shi kenan kamar yadda sai a ce in kun sadu saduwan na ita ma kinaya ce ba ƙarara ba ce to ce Allah maɗaukakin sarki yana da kunya don haka yake sa kai abubuwa don haka wannan maganar jama'a ma'anarta aula mastumun nisa'a ko kuma kun ainihin yi jima'i da mata domin wasu suna kafa hujja da waɗannan ayoyi akan cewa in mutum ya taɓa mace alwala ta karye wannan fatawa kuskure ce in mutum ya taɓa mace alwala shi bata karye ba ko da da sha'awa ba taɓawa ba ko da kis ne sumbanta ko da rungumar ta kai kana da alwala allaka bata karye ba sai in maniyi ka fitar ko maziyi ko wani abu ya fita daga gare ka amma da nufin sha'awar ka taɓa ta kuma da ka taɓa ta ka ji daɗi ka more ba komai alwalaka bata ɓaci ba ina fatar mun gane Allah ya taimaka sai ce falam tajidu ma an sai zama ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba to sai ku samu wuri mai tsarki famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku wa aidikum da hannayenku inna Allah kana afuwan Allah mai kawar da kai ne Allah ba shi da riko ghafuran kuma Allah mai yafi duk abin da aka yi mishi ne kun ga waɗannan siffofi ne da sunaye na Allah guda biyu bayan ya kau da kai akan abin da kai ba daidai ba sanda zai dawo da kan gare ka kuma ba zai kalle ka da wannan laifin ba ya gafarta ai mun more jama'a shi ne abin da wasu 'yan sanda suka tare wani suna abin nan na tsaye na ce ai mun goda Allah da ya zama Allah ba shi da aƙida irin taku ya zama kawai ya tsaya a kwana ne daidai inda za ka yi laifin ka dubi road safety sai kwanar da lallai nan ne kafin ka sa seat belt din an ganka nan za su je su tsaya to mun goda Allah da Allah ya zama baya tsayawa akan kwana yana son sai ka yi laifi Allah ya taimake mu na wa alaikum salam lamastumun nisa'a wacce ma'ana take dauka ita ma wacce ma'ana take dauka Allah ya taimaka to jama'a kun ji waɗannan ayoyi da al-Imam al-Bukhari yayin ruwan su ya bude mana me ya bude mana wannan kitabi ko to jama'a kun ga haka muta haka mutaqaddimuna da salaf suke hujja da ayoyi yanzu Bukhari bai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba domin mai domin wannan ba wurin tilawa ba ne inda za ka yi tilawa inda za ka yi tilawa shine Allah ya ce in za ka karanta da nufin karatu amma wannan ihtijaji ne kawo hujja ce don haka ba yin ta'awuzi kuma babu rerawa sai ka karanta kamar yadda kike karanta sauran larabci babul wudu'i qabla al-ghusli yace to babin da ke bayani akan cewa ayi alwala kafin a fara wankan janaba ko wankan haila ko wankan juma'a ko wankan idi kowane irin wanka aka ce in dai wanka ne na shari'a ba wanka na ɗabi'a ba to akwai alwala kafin shi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بين أص- بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله صلى الله عليه وآله وسلم jama'a kun ji hadisin Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda wanda Imamu Malik Imamu Darul Hijra Allah ya gafarta mishi ya ruwaito shi kamar yadda muke cewa malaman hadisi su suka san darajar Imamu Malik su suke girmama Imam Malik na sha faɗa muku duk sanda Bukhari ya ce babin kaza in yana da hadisi daga Malik to wannan hadisin zai fara kawa kafin kowa sai dai in yana da hadisi daga shu'uba to nan kuma gaba da gabanta amma imamu malik hujja ne a cikin ilimin hadisi na haka in dai aka ce akwai hadisin maliku to da bukhari ya ce babin kaza sai ku ji ya kawo hadisin shine ne ya kawo mana ta hanya aisha Allah ya kara mata yarda matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ta ce lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza ghtasala min aljanabati ya kasance idan zai yi wankan janaba bada a fara sala ya dai sai ya fara wanke hannayen shi jama'a kun ji sirrin da Allah ya tara wa annabi sallallahu alaihi wasallama mata irin yadda yake cewa ainihin wato zawarawa da 'yan mata masu basira masu iya ruwaitowa yanzu wannan abin da Aisha take gaya mana ba wanda zai iya ba mu labarin shi in ba matar shi ba domin dukkan sahabbai dole suna kyale shi in zai shiga gida to yanzu abin da ya aikata a cikin gida wa zai ba da labari sai matan shi to yanzu nan a cikin gida kuma a ban ɗaki shine akwai hikimar haka sa kai ustazu waɗannan 'yan mata da kake ganin su ana ce musu social babes rabu da su babu alheri tattare da kai da su a ai ai yana magana da su ne ai za su tuba Allah ya sa su tuba su je sai a samu wani tubabbe a hada su na fata an gane amma ustazai wallahi dole ku yi taka tsantsan ka ganta saboda ta dan iya shafe shafe ta dan iya murguda murgude sai ustaz yana tsaya ai ana mata wa'azi ne ai za ta shiryu ne ustaz zai aure ta to Allah ya shiryar da ita amma ana so ka gane kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi kuma kowace ƙwarya akwai abokiyar burmunta ma'anar wannan magana shine ka auruwar da take tana da ra'ayin addini yadda kai ma kake da ra'ayin addini sai tafiya ku sai ta daya in ba haka ba za ka zo kana kokarin tankwara ta ga addini ita tana ganin ka takura mata rayuwa komai kai ka ce ba kyau komai ka ce ba kyau komai ka ce ba kyau sai ta ga kai ita fa ba za ta iya wannan zama karaman mala'ika ba lallai lallai ne gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata ne waɗanda masu son addini waɗanda suna yin addini ne da nishaɗi don haka suke zuwa su bada labari sai duniya ta kwaikwaya gashi Aisha ta ce annabi duk sanda zai fara wankan janaba sai ya fara wanke hannayen shi guda biyu summa yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salati sannan sai alwala irin alwalar sallah summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i sai kuma ya tsoma yatsun shi a cikin ruwa fa yukhallilu biha usula sha'rihi sai zo sai da gindin gashin shi wannan ku kiyaye mutumin da ya zan zai fara wankan janaba kar ka manta kofofin gashin kanka wato gindin gashin ka yana dauke da kofofi to waɗannan kofofi a bubuɗe suke tsoron kakka ɗibo ruwa da aka ce zaka kwarara so uku ka zo ka zuba ya girshe ka ciwon kai ya kama ka idan ka gama alwala tsaf sai ka tsoma yatsunka gaba ɗaya guda goma ɗin a cikin ruwa sai ka fito da su ba ɗibo ruwan za ka yi ba za ka jiƙa su ne sai ka bi sai ka sa sai ka tutturza ainihin cikin gashin kanka haka sai zama ƙofofin gashin inda ƙofofin gindin gashin kanka sai ji su daddode to sai ka zo sai ka fara zuba ruwan har ka yi so uku wannan shine abin da take cewa sai ainihin summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i sai tsoma hannayen shi a cikin ruwa fa yukhallilu biha usula sha'rihi sai ya ainihin wato tsatsefa gindin gashin shi thumma yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadaihi sannan sai kuma ya zuba wa kanshi ruwa so uku kwarfa uku da hannayen shi kaga wannan kwarfa uku banda wancan da ka tsoma ka fitar da su haka wannan kwarfowa ne za ka yi ka zuba to saboda kaka girshi kanka haka sai ciwon kai ya kama ka summa yufidul ma'a ala jildihi sannan sai manzon Allah ya kwarara ruwa a jikin shi a jikin fatar shi kullihi baki daya kaga a wannan wankan ba a bambance barin dama da barin hagu ba to ya halatta in ka zo wanka ka wanke ka ainihin ya alwala ka ciccuɗa sai kuma ka zo kai ta ɗiban ruwa kana kwarara kana ciccuɗa jikinka gaba ɗaya in ka tashi wannan wanka naka yayi sannan za mu zo kuma yanzu ba da daɗaya ba za ka je za ka iya ɓara ɓarin dama ka wanke shi ɓarin hagu ka wanke wannan ma daidai ne ya zo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم تنحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة صلى الله عليه وآله وسلم kaji yayin da as-sayyida Aisha ta ruwaito wancan hadisi nan kuma sai as-sayyida Maimuna ta ruwaito kaga waccan ita Aisha budurwa ya aure ta ita kuma Maimuna bazawara ya aure ta gashi Abla dan Abbas ya ce daga Maimuna matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qalat Maimuna tace tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wudu'ahu lis-salah manzon Allah yayi alwala irin alwalashi ta sallah keke da keke alwala irin ta sallah ghairar rijlaihi sai dai kafafuwan shi ne bai wanke ba wa ghasala farjahu kuma ya wanke al'aurar shi wa ma asabahu min al'aza da duk inda wannan kazanta ta tattaba sai da ya bi di yawan wanke gaba daya thumma afada alaihi ma'a sannan sai kwarara jikin shi ruwa thumma tanaha thumma naha sai ya dan ja baya ko thumma naha rijlaihi sai ya dan ja baya da kafafuwan shi saboda wurin da ya wankan duk ya damalmale tunda ba tiles bane gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabo ne ƙasa ce an yi wanka to wurin yayi dama dama kagan aka ce za a wanke kafa a wurin kuma abin zai sake kwabewa shine sai dan kau da kafafuwan shi daga wurin an gane fagasalahuma sai wanke kafafuwan nashi hazihi ghusluhu as-sayyida maimuna tace kun ji yadda yake wanka min aljanaba wankan shi na janaba kun ga hikimar da Allah ya tara mishi waɗannan mata masu addini kuma masu kan gado don inda ba masu kan gado ba ne jama'a da an samu soki burutsu don wata za ta ruwaito abin da gaba ɗaya zai rikita na wata amma sai ga kullum kake karanta hadisan matan annabi game da wankan janaba da wasu mu'amaloli sai ka ga wance tana zuwa da karfafar wance ce da kuma ƙarin bayani dukkansu masu fasaha ne masu kan gado yasa kai ustazin za ka yi aure duk wannan kyale-kyale da 'yan birni suke kallo ka yi taka tsantsan ka kauce mishi in ka samu kwaliti na addini da nagarta da sauransu to sannan sai ka duba ko kuma akwai fagen waɗannan kyale-kyalen in suna janka amma dai ka sani galibi kyale-kyalen nan ba su kan zo galibi tare da addini ba to sai a yi taka tsantsan addini shine annabi yake cewa fazfar bi zati dini ka karkata ga mai addini sai ce in ba haka ba Allah ya mai da kai wanda sai kayi kwaba kayi wahala hannunka ya mutsu mutsu sannan zaka ci abinci da kyar Allah ya kiyaye babu ghuslin rajuli ma'a imra'atihi kaji kuma wata sunna eh Allahu akbar wannan sai a ce Allah ya ji kan gwauro da tuzuru eh wannan sunna ta haramta gare shi Imam al-Bukhari yace babin da ke magana akan arrajuli mai gida ya yi wanka ma'amra'atihi tare da matar shi gwauro ba zai taɓa kaiwa ga wannan sunna ba sai ranar da ainihin ya aure yasa jama'a a yi aure jama'a aure falala ne aure baya hana karatu karatu baya hana aure قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت السيدة عائشة الله يقارى متى ce. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد mun kasance ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna yin wanka da bokiti guda ko da kwano guda ma'ana abin da ake zuba ruwan guda ɗaya ba wai nashi daban nawa daban ba ruwan wuri ɗaya aka tara shi bokiti ne ko ƙwarya ko ƙoƙo min kadahin ta ce da ainihin wato wani ƙoƙo ne yuqalu lahul faraq ana ce da shi faraq kamar yadda zaka ce bokiti ko kasko ko makamantan haka ta ce sunan shi kenan kaga wannan dalili ne akan mutum ya wanka tare da matar shi ko wannan daidai ne in ta fi ka karatu ta gyara maka in ka fi ta karatu ka gyara mata sannan in dukkan ku kan kankan ne wajen karatu wannan yana ƙara ƙauna da soyayya domin zaman ba zama ne na nunkufurci kana kana hararata kana huci kamar san da za a yanka shi gobe ba a'a so ake kuna kallon juna kuna jin daɗi abubuwan armashi suna faruwa sannan kuma wannan sunnar daga waye ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda akwai waɗanda sai ji cewa ai shi babban mutum ne ai shi ai malami ne shi ai shi ustazu ne ai irin waɗannan abubuwa social abubuwa ya gaya maka manzon Allah baya bin sociality akwai social aspect a rayuwa mala'iku ne ba su da social su me aka ce yusabbihuna al-laila wan nahar su su ne zalla ibada ake laila da har ba bacci ba cin abinci ba kashi ba fitsari ba aure dan haka ma Allah ya ce su ba a san irin su ba ba ma namiji bane ba mace bane Allah shi ya san yadda suke amma kai da aka yi ka kana da addini kana da tattali kana da siyasa kana da yadda rayuwa take to kai ana so ka rinka yin abubuwa na annashuwa meye za ka yi matarka ta ƙara son ka menene za ki mijinki ya ƙara son ki kar ka zauna kullum kai kenan kana cikin kayan ustazai ita tana cikin hijabi da niqabi sai in ka kalle ta kai kuka subhanallahi ita ta ka yawa za a rinka ana yin kiss ana dariya ana ana yin annashuwa ana raha ana wasa da dariya sunna ce jama'a sai kaga tana ƙara son ka kana ƙara son ta amma sai dai ka kalle ta sai ka zubar da hawaye to ai ko salaf ba haka suke ba jama'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa eh ko da gida da yara ko gidan haya inna ma abin da aka san zai zake yaran su wuce fahimta shine za a kawar da shi amma ai su Fatima suna cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi alwala zai fito sai kama Aisha sai sumbance ta ai kwarai da gaske to in ba haka ba kuma ai to kowane gida ai ma da yara in ba sababbin aure bane to kaga matsala sai ta faru ya kamata mutane ku dan rinka rayyahawa kanku ku dan rinka dan hutawa shi yasa sai kaga wani abin ya zo sai ka kasa fahimta Mustapha Suba'i yana cewa in kana son ka rinka gano matsalolin matarka wani lokacin ka rinka ɗaukanta ku fita bayan gari ko wani wuri haka nuzha inda za ku je ku dan zauna ku rayyaha haka talauci ne kawai yau mutane yawa yanzu zaka ga ko irin parks babu yanzu Zariya park din Zariya duk park din shi ma ya zama parking ma'ana ana so ka je ka dan samu wani wuri mai ɗabi'a mai flowers mai ruwa haka ku dan zauna haka kana dan bata ice cream tana dan baka haka ana dan yin abubuwa haka shine haka yawa ina fata an gane yawa har tsofaffi wai yana cewa tsofaffi ya za su yi laraba suna cewa li kulli saqitatin laqita yadda kai kake ganin ta tsohuwa ce shi kuma wannan tsoho yana ganin ta lafiya lautayi shine ai ina fata an gane babul ghusli bisa'i wa nahawihi imam al-bukhari yace babin da ke magana akan in an zo wanka a yi da mudunnabi hudu shine sa'i guda kamar tiya da ake auna masara jama'a sai ka cika ruwa da ita sai ka je kai wanka ya ishe ka ko kuma buta guda ya ishe ka kai wanka ko galan guda ka gani amma ba wai a cika maka katon baho ka je ka kwararar da shi sai ka ce uwar gida akwai sauran ruwan dumin nan wai har yanzu ma baka zo alwala ba tukuna ba haka ake so ba so ake in dai wanka ne na ibada to ana so ka ririta ruwa din wani hauhi ya ce da kuma awo makamancin haka ko ya gaza haka ko ya ɗanfi haka kaɗan قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب السيدة عائشة الله يكرمها يرضى bayan da ta koyi ilimi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya rasu kuma sai ta yada ilimin har yadawar ma sai ya zama in ma ta kwatance baka gane ba ma sai ma ta maka aikace haka ake so ina fata an gane gashi ne yace ainihin ya samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Muhammad shi ko yace ya karbo shi daga malamin shi Abdussamad shi ko daga babban malamin shi Uba shi kuwa shu'uba ya ce ya karɓi wannan hadisi ne daga malamin shi abubakar ɗan hafs shi kuwa ya ce ya ji abu salama ɗan gidan abdurrahman ɗan auf ne ya ƙulu yana cewa dakhaltu ana wa ahu aishata ala aishata da ni da ɗan uwan aisha abdurrahman kenan mun shiga wurin aisha abdurrahman ɗan uwan aisha ne to da ni da shi sai muka shiga wurinta fasa'alaha akuha an gusulin nabi sallallahu alaihi wasallama sai dan uwanta abdurrahman din sai ya tambaye ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake wanka fada'at bi ina'in sai ta sa a kawo mata masaki ko ƙwarya ko bokiti na hawan min sa'in wanda yake wannan abin da aka kawo mata ya kai gwargwadon sa'i guda wato kenan sai ta sa aka kawo mata wani kwano wanda ya kai gwargwadon sa'i guda sa'i guda shine cikin mudunnabi guda hudu fagta salat sai aisha ta wanka a aikace wa afadat ala ra'asiha kuma ta ɗibi ruwa ta kwarara wa kanta amma fa dan karkace to a gaban su ta miƙe tsirara ta wanka ko kuwa da kaya ta wankan sai ya ce wa bainana wa bainaha hijabun akwai shamaki tsakaninmu da ita akwai wani shamaki da ya sha makance mu sai ta shiga sai ta wankan da ta fito sai ta ce to kun ga haka din nan haka annabi yake ya kwarara ruwa ya wanke jikin shi shine wannan shine malan malanta ta gaske kenan shine in kaga mutum ba zai fahimta ba sai ka kwatanta mai akai sai ka sai ka kwatanta mishi aikace qala abu abdullahi abu abdullahi bukhari yace قال يزيد بن هارون يزيد دان هارون من رواية وبهز ده بهز دان حكيم والجدي وده الجدي عن شعبة suka karbo daga shu'uba cewa qadri sa'id gwargwadon girman sa'i a can kuma cewa aka yi nahawan min sa'id duk dai ma'ana ɗaya ne qala haddathana abdullah ibn muhammadin qala haddathana yahya ibn adam qala haddathana zuhairun an abi ishaq قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم أبو جعفر شيني الإمام أبو جعفر ɗaya daga cikin limamai ko a imma na ainihin wato ahlul baiti almajirin jabiru dan abdullahi ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu kana inda jabir ibn abdullah yana wurin jabiru ɗan abdullahi huwa shi wa abuhu da shi da ainihin mahaifin shi to wane ne mahaifin shi wane ne mahaifin abu ja'far abu ja'far wane ne mahaifin shi albakir shi abu ja'far sadiq to da shi da mahaifin shi suka je wurin jabiru ɗan abdullahi dukkan su jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da suka je wurin wurin manzon a wurin Jabiru dan Abdullahi menene ya faru sai ya ce wa indahu qaumun akwai wasu jama'ar daban a wurin Jabir fasa'aluhu sai suka tambaye shi anil ghusl yaya wanka ike daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an fahimta faqala sai ya ce yakfika sa'un ai sa'i ya ishe ka sa'i guda ya isa wato gwargwadon tiya guda ko bokiti ai ko abin nan galon guda ya ishe ka faƙala rajulun sai wani ya ce ma ya ni amma dai ni ba zai ishe ni ba faƙala jabirun sai jabir ya ce kana yakfi man huwa aufa minka sha'aran wa khairun minka sa'i guda in bai ishe ka ba ba komai yo menene sai me kuma amma dai ya ishi wanda ya fi ka yawan gashi kuma ya fi ka daraja a wurin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa ammana fi saubin sannan sai tashi ya mana limanci da wani tufafi guda wannan hadisi bukhari ya kawo shi ne don ya tabbatar da sa'i guda ya isa ai wanka ko to amma kuma hadisin ya zo yana karantar da mu cewa ashe limaman ahlul baiti da yan shi'a suke karya cewa akwai gaba tsakaninsu da sahabbai ashe babu wannan gabar ku je ku karanta wannan littafin da muka sa na tarihi jama'a za ku ga inda malamin yake bayyana da hujjoji karara babu wata gaba tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan shi'a tsinanne dan oda ne tunda shi kullun cikin fitina yake da tashin hankali so yake nuna cewa tunda ake musuluncin dama a cikin fitina ake saboda shi fitinanne ne na haka tun da ɗan shi'a yake ba zai taɓa baka labarin zaman lafiya tsakanin sahabbai da ahlul baiti tsakanin sahabbai da manzon Allah saboda mai shi ɗan oda ne kullum a cikin fitina yake to so yake nuna ai dama haka ake musuluncin a fitina ake ku karanta wannan littafin ku gani jama'a wannan hukubatun minat tarih ku karanta za ku ga yadda ga bayanai nan bayanai garan gangariya sannan a kan kujerar nan na zauna nake gaya muku maganar da ne muku ishara akan cewa ‘yan shi'a almajiran aliyu su suka kashe husaini yana nan a cikin wannan littafin duk ku karanta ku gani shi yasa wannan karatun kar ka sake a yi baka duk sadda za a yi karatun nan daure zan in ba haka ba samu kasar ɗin ga littafi daga masar aka bugo littafin daga masar aka bugo littafin ka karanta ka ji ga bayanai na gaskiya sai ka ga cewa ashe musuluncin zaman lafiya aka yi to me yasa kowa aka zo ana karanta tarihin in yana saurari wurin yan shi'a kullum sai ji tashin hankali kullum su a cikin tashin hankali suke bayyana annabi ya rayu da matan shi da tashin hankali annabi da 'ya'yan shi tashin hankali annabi da jama'a gari tashin hankali annabi da kowa tashin hankali saboda su la'anannu kullum addinin su ya ginu akan tashin hankali ne so suke su nuna ai dama haka ake addinin kun ba haka ba jama'a kuna ganin ga waɗannan jikokin manzan Allah ne kuma su ne malaman da shi'a suke cewa su ne limamansu suke danganta ƙarya Jafaru Sadiq ya ce kaza Bakir ya ce kaza Wane ya ce kaza gashi sun taho wurin sahabi suna neman fatawa kuma fatawar da suke nema yaya kakansu yake wanka aka ce musu ga yadda yake har wani ya zangayi ya ce amma shi yadda wannan annabi yake nashi ba zai aka ce to amma dai na annabi ya fi naka duk wannan yana nuna mana me yana nuna mana lumana sayyidina ali ya haifi ya'ya ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman yaushen akwai tashin hankali aliyu zai haka yaushen akwai tashin hankali aliyu zai ɗauki shi da fatima ta haifa ya ɗauka ya baiwa umar ya za ku zo ku rikita addinin musulunci ku nuna musulunci gaba ɗayan shi tashin hankali ne gaba ɗaya musulunci babu zaman lafiya saboda kawai ku fitinannu ne ce sa dole ne a tashi a karantar da musulmi menene musulunci me kuma tarihi duk wannan hayaniyar kowai wayanta ba a yi fa ana so a karantar da musulmi yaya ne musuluncin yake amma irin wannan musulunci na 'yan shi'a za ku ga shi yasa ba sa kai shi talla ga kowa ba sa da'awa zuwa ga kiristoci yosu kullum yan oda ne so suke a tashin hankali kullum a cikin tashin hankali ake to yaushe zaka je kana kokarin kiran wani zuwa ga addinin musulunci ka nuna gaba ɗaya a hargitsa ake fa a tsaye ake kwana na fatan mun gane duk in ka karanta littafansu gaba ɗaya da makala ɗinsu kullum a cikin tashin hankali za su gaya maka sahabbai kaza kaza kaza kaza kaza babu sanda ɗan shi'a zai zo maka da bushra labari mai faranta rai daga sahabban manzon Allah ko daga ahlul baiti ko gaba ɗaya suna nuna manzon Allah ya zauna da sahabban shi ne cikin kunci da takura sannan a cikin su mayaudara ne maha'inta wace irin rayuwa ce za a ce Allah ya kuntata wa annabin shi ya rayu a haka shi yasa alhamdulillah mu mun karanta tarihi ingantacce mun san ilimin tarihi ingantacce shi yasa muna daga cikin mutanen da suka cancanta mu zauna mu karantar da musulmi yaya tarihin musulunci yake sannan by extension kenan haka ake so musulmi su zauna sai a gane to waɗannan mutane waɗannan 'yan oda ne ma'ana an yi oda su ne su zo su ɓata addinin musulunci na fata an gane shi yasa jama'a duk ran da aka ce ana da karatun nan kowane musulmi ya je ya saurari karatun nan ga littafi nan buɗe ana karanta in ba haka ba samu kasadin ka je kana bi